نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الحمد لله الذي جعل الصيام أحد أركان الإسلام وجعله فريدا على كل مسلم والمسلمات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد ikiwani fil islam wa'lamu inna allaha subhanahu wata'ala farada alaina as-sawm man istada'a minna kama qala fi kitabihi al-karim ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudah faman kana minkum maridan aw ala sabarin wa iddatun min ayamil ukhra wa ala alladhina yadiqunahu fa fidyatu ta'ama muskin faman tadawwa khair fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun wa amara subhanahu wa ta'ala bis-sawm wa huwa imsak عن الدعام والشر والوقوق بنية الخالصة لله سبحانه وتعالى أو لله جل وعلا لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها والتوكيبها من الأخلاق والذكر أنه كما أوجب عليهم فقد أوجبه على من كان قبلكم لعلكم تتقون الصوم يعني فيه أسوة كما قال الله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات أيام المعدودات أي نعم والله لقد كتب الصيام على كل أمة قد كلت كما كتبه علينا شهرا كاملا وايام معدود عديد معلومات وفي حديث الصحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم رمضان كتبه الله على كل امم امم قبلكم وفي حديث الطويل اكتسره منه ذلك في الفتح الباري يعني ما رواه ابن حجر الأسقلاني وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الأسر ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم ولعلكم تشكرون يمدح الله تعالى شهر الصيام يعني شهر رمضان من بين سائر الأمم أي من بين سائر الشهور بأن إكتارهم من بينهم نال نزول القرآن لتعزيمها وفي رواية الأحمد ابن حنبل يعني إمام أحمد بن حنبل إن خير دينكم أيسره وإن خير دينكم أيسره وإن الدين لا يسره من شك شك عليه ولذلك واجب علينا أن نجعل عناية على هذا الأمر أي أمر شهر رمضان الذي إيتاق أمة المسلمون من النار إلى الجنة اللهم اجعلنا منه أي برمضان يخير وفي رمضان يغفر كل أمة المسلمون إلا اثنين الذين يحاربون لا يتكلم واحد على واحد كما في سنة الصحيحة الذي مالت عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الحمد لله الذي جعل الصيام واجب على كل مسلم والمسلمات ‘yan uwa yabo da godiya sun tabbata ga ubangijin talakai Allahu subhanahu wa ta'ala wanda shi ne ya cancanta a masa godiya lalle ga Allah subhanahu wataala muke neman gafara gare shi muke neman shari'a lalle wanda Allah subhanahu wataala ya shiryar ba wanda zai iya batar da shi haka nan wanda Allah subhanahu wataala ya batar ba mu iya shiryar da shi lalle yayan uwa a cikin addinin musulunci Allah subhanahu wataala yana gaya mana lalle ya ku wanda kuka yi imani da Allah lalle ku tsoron Allah mutukar jin tsoron Allah subhanahu wataala lalle mu sani wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wataala ya yi bauta irin bautar da ta dace ya yi ɗa'a irin ɗa'a da ta dace ga fiyayen halitta annabi muhammad salasalama lalle allah subhanahu ta'ala zai sanya shi a gida na rahama shine gidan aljanna lalle ya yan uwa saura yan kwanaki da ba su wuce bakwai ba ko sun yawa ne su kai takwas mu shiga cikin ramadan lalle wajibi ne a gare mu ya zama mun saka kula da lura akan al'amura irin namu da al'amuran da muke gabatarwa lalle wajibi ne a gare mu rayuwar mu ta zama ta sauya ta zama mun tsabtace ta mun gyara ta domin nufatar Allah subhanahu ta'ala da ibada wacce take tsarkakiya to lalle iso da yawa akwai al'amuran da muke yi wanda ba su dace ba ko kusa kusa idan ramadan ya zo mutum ya dage da sallah da ibadu da abubuwa sannan idan ramadan ya wuce sai ya sake komawa irin yanayin da yake yi da Allah subhanahu wataala baya san haka idan zaka bauta wa Allah ka bauta wa Allah gaba daya idan ba za ka bauta wa Allah ba ka bauta wa Allah gaba daya amma kada ka yarda cewa akwai wani lokaci ne da ka zabe lokacin zaka yi ibada idan lokacin ya wuce ba za ka yi ibada ba wannan ba daidai bane a cikin addinin musulunci lallai kamar yadda idan ramadan ta zo ka gyara zuciyarka ka gyara ayyukan ka gyara komai naka idan ramadan ta wuce ma ya zama waɗannan ayyukan kada ka bar su ya zama ka dawoma a kansu dan uwa a cikin addinin musulunci lallai wajibi ne a gare mu mu yi amfani da lokaci akwai wani malami da yake magana yake cewa alwaqatu kasayf fa illam taqadahu ya qadaka lokaci kamar takobi ne shi in baka sare shi ba shi sai ya sare to lalle wajibi ne a gare mu kada mu yadda mu dinga zubar da lokacin mu kawai a banza ya kamata mu dinga ribata mu dinga amfanuwa da lokuta namu ya zamanto cewa a yau din nan awa 24 da aka bani ita kyauta an bani lafiya an bani tsaka shine dama ya zamanto cewa ka ribaci wannan lokuta da yin ibadar Allah subhanahu ta'ala kada ka yarda ka barnatar da wannan lokuta naka a hayaniyar banza a hayaniyar rayuwar duniya wallahi ya zama ka ribaci waɗannan lokuta da Allah subhanahu ta'ala ya baka abu ne ka sani lokaci fa idan ya wuce bai bayanin ya dawo ya wuce ya wuce kenan in ka ribace ka ribace in shine ya ribace ka shikenan ya ribace ka shi ne mai idan baka yi amfani da wannan lokacin kayi aiki na alkhairi ba kayi amfani da wannan lokacin kayi aikin da bai dace ba kaga shi ya ribace ka ba kai ka ribace shi ba don haka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi wannan littafi maganar Allah subhanahu wataala ko dai ka kafa hujja da shi ne ranar gobe kiyama ko kuma a kafa maka hujja da shi kayi ne ko baka yi ba iyaka magana kenan shin kayi ne ko kuma baka yi ba wannan lokaci ɗin me ka amfana da shi wani mawaƙi yake cewa la talqi da haraka min ghairi muktarisan ma da madar sahabaru haka badal yace kada ka yarda ka yadda lokacin ka haka kawai tafi a banza mutuƙa rayuwar ka ranka yana jikin ka ga lafiya Allah ya baka sai ka ribaci wannan lokacin kada ka yarda mutuƙa ranka yana gudana a jikin ka ribaci wannan lokaci ka yi amfani da wannan lokacin zan Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yake cewa badir ƙabla an tubadir ka yi gaggawa kafin a yi ma gaggawa ka yi amfani da lokacin da kake da shi domin yomin lak yomin alaik yau kan ka ganta ka shigo cikinta kana tare da ita in ka ga dama ka amfane ta in ba ga dama ba ka bata ta wuce sakaka in ma gobe ba ka da dama sai ladama ladama da ba za ta maka amfani ba lalle ya yan uwa gara basa ta zo gara basa ta kusanto ga wanda Allah subhanahu ta'ala ya masa baiwa ga wanda Allah subhanahu ta'ala ya sanya shi yana daga cikin masu rabauta kuma idan Ramadan ya zo mun sani cewa ga iftar manzo Allah ya ce ƙwayar dibino in ka dauka ka bawa mai azumi ya ci yana da ladan azumin sa kai ma kana da ladan mai azumi ne to ina kuma ka dauko wata shinkafa ko wani abu ne da yake mai kyau ka bawa mai azumi ya ci ya koshi to ga damar ciyarwa wanda Allah ya ba shi dama yake da iko kada ka zama mai rowa wannan duka abin da kai da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu inda Allah duk abin da ko gabatar na alkhairi wallahi da ku same shi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da kake ba wani kake ba wallahi kanka kake yi kanka kake yi babu wani wanda zaka yi kanka zaka yi don haka taimakawa kanka wannan rayuwar ba ta da garanti ba ta da tabbas yanzu akwai wanda ba ra'i yanzu suna nan amma yanzu ba sa wallahi akwai su bari yanzu suna nan muna tare da su wallahi yanzu ba su ba labarin su su riga sun tafi sai dai shi irin wannan ba kuma su da ikon su dawo kaga in sun yi waɗannan abubuwa na alkhairi ne za a duba sai su samu abin a wurin Allah idan masu gabatar ba shikenan shikenan marar kamar sahaba ya riga ya tafi ya wuce wannan to ya yan uwa ka sani cewa karka ce a'a ni yanzu ba da dama da zan dafo shinkafa to ai kana da dama da zaka sai fiya wata ko da leda ɗaya ne mai sanyi ka kai wurin masu azumi din ka kai masallaci wurin da ake taruwa din ba sai ko da majalisi ne wurin da ake taruwa ake sharwa ka saya ka kai wancan ma yi abin da zai iya yi sai ka ga abin ya zama ya tafi daidai wallahi hasali abin da zai baka mamaki ko su can kasashen da zaka ji ana labarin su wanda ya je Saudiya ya ce ana ifidar ana me idan ka kalli abun wallahi daka daka kowa yana yi gwargwadon abin da zai yi gwargwadon ikonsa wallahi wani in ya zo ya kawo abincin ta kawai dubu wallahi wani biyar ma zai kawo shi gwargwadon abin da zai iya ke ki biyar zai kawo don haka duk abin da za ka iya shi kar ka ce nawa kaɗan ne a karka rena ai Allah ya fi ka sanin da kaɗan da shi da ya baka kai wa kanka ka yi wa kanka tanadi ka yi wa kanka tattali tanadi za ka yi wa kanka wallahi babu wani wanda za ka yi wa tanadi za ka yi wa kanka ka yi iya ƙoƙarinka kar ka gajiya kuma manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa kullun ta Allah idan gari ya waye Allah yana turo mala'iku guda biyu yana cewa ya Allah wanda ya cika ku je ku ya Allah wanda ya ciyar domin ka Allah ka wasa'a masa Allah ka mayar masa da gurbin wannan ciyarwa bangare ɗayan suna cewa ya Allah wanda ya hana yana da shi ya hana ya Allah ka gadar masa da talauci don haka duk mutumin da ya ce maka wani ciyarwa wata sadaka wani ayyuka na alkhairi suna ragen dukiya wallahi yana bata wa kansa lokaci ne babu wani abin da zaka yi na alkhairi a ce dukiyar ka ta rabu wallahi babu hasali ma ƙara maka ake wallahi babu wani abu da zaka yi na alkhairi wallahi da dukiyar ka kai tsammanin cewa ta rabu wallahi sai hasali ma karuwa take ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yanduku anal hawa in huwa illa wahayyuha duk abin da kaga ya faɗa sako ne daga Allah subhanahu wataala haka hadisi ne wanda yake ingantacce yayan uwa kada ka ji wani dar kada ka ji wani fargaba wajen ciyar da dukiyar ka wallahi harkar addini wallahi kada ka ji in dai harka ce ta addini wallahi kada kai fargaba wajen ciyar da dukiyar ka wallahi duk abin da kai na alkhairi wallahi in ka dawo in har dai kai tsakaninka da Allah din ne baka shekin ba ka munar zato ga Allah subhanahu ta'ala ga Allah ɗin kayar da zai maka wallahi zai miyar maka wallahi zai mira maka haka ya ƴan uwa mu kokarta mu iya kokarin wala duk wurin da ka je ka samu ana ciyarwa wallahi yadda muke dinnan su ma haka suke ko ina da ka sani akwai duk inda ka sani a tarihin duniya Allah ya yi mutane wani ya wani to yanzu ko ta hasisi za ka yi Allah irin arzikin da Allah ya ba mu a ƙasar nan ban jin a ƙasar bura kaf akwai wani gari da zaka je ka samu akwai kamsar da salawa da masallacin da ake salloli guda biyar kina masallacin juma ba a ce ka samu masallacin a ce a masalla masallacin nan ko da mutum biyar ne a ce ba ne malikin miliyan ɗaya zai wahala kaf ƙasar nan tamu zai wahala amma su wanda muke kullum mun tahi buga misali muke yi da su ɗin wallahi yanzu zaka samu wani balarabe yana da miliyan ɗaya wallahi in yanzu ta zo baya jin tsoron ya dauki ɗari biyar dubu ɗari biyar wallahi ciyar saboda Allah wallahi mu ya kaga dubu goma mutum bai iya fitar ba in za ka yi da shi a ya jami'ar duniya bai gairi balagatu lima ta jama'a almaluwa ta yamma haka larabawa suke cewa ci ya kai wawa mara kai kana ta tara duniya kana ta tara duniya to kana da lokacin tara amma ka san yau da kashe ka ka mutu ka batta kuma ga hina mun ga yadda ake idan aka mutu aka bar dukiyar kun gani dai ba wani kaf yanzu dai ni ban san shi ba a nan garin ai akwai masu kuɗi da yawa da suka mutu masu ban ga wani da aka je ka samu an yi wani katafaren masallaci an gina masa cewa eh kafin a raba dukiyar wannan gahi mun gina masa masallaci nadar ne da kar ka samu ballantana ka samu ko a ce an masa wani bohol ko wani ri ko yan nadar ne to ka tara ka bari ka mutu mu ba maka ya kamata kai da kanka kai abin da zaka iya yi kafin ka tafi wallahi kai iya kokarin ka ha in kai yaro ne yara ma mutuwa suke in kai babba ne dama su aka fi tsammata mutuwa manya ko ba haka bane wallahi tallahi mu yi mu yi amfani da damar da Allah ya ba mu wallahi kafin damar ta gushe mun sani ba wani abu da zai dawoma wallahi ɗayan biyu ne babu na uku ko dai ka kare ka bar dukiyar wallahi ko ta kare ka bar ka wallahi dole sai an yi haka ko kana so ko ba ka so wallahi ko dai ka kare ka bar ta wallahi ko ta kare ta bar ka wallahi dole sai an yi haka da haka kai amfani da damar ka kai amfani da damar ka wallahi damar kurciwa take wallahi kurciwa take dama mu ko ana so ko ba a so sai ta kurci haka ka yi amfani ka yi iya abin da za ka iya kafin abin ya wuce wallahi akwai mutumin da aka bani labarinsa da ya rasu waya yake taya suna zaune da abokanansa ana ce ya ce abawa wani kaza ayo wani kaza ayo wani kaza ya ce wani ka ce ka kashe kuɗi wallahi buɗar bakin sa ya ce ka ga wani yana da kuɗi ya ƙare wani yana da kuɗi ya ƙare wani yana da kuɗi ya ƙare ni ajiya na bawa Allah mu ajiya muka bawa Allah da zai dawo musu kima kaga yana nuna kima dai ya ƙare to ya ƙare ma ya bar dukiyar mu shi sai Allah ya kawo mai ƙare ba dukiyar shi ke ka gani kaga yana ta amfani da damarsa ne amma da ya bi mata ra'ayinsa ta ra'ayin abokan nasa ke lama da ba zai ba ina ce ya cika kashe kuɗi to tunda ka same su ba iya kashe ba dama ai amfanin su kenan ko in ka samu ma baka kashe ba to Allah zai fito da wanda za su kashe a nan ɗin yanzu a nan garin fa a nan garin fa da muke ciki ba akwai mutumin da yake da ɗan wani abu ya ƙi ci ya ƙi sha amma har yayansa a kowane an ce alakar giwa sai ka je ce mu sha nama to kai yanzu kana da dukiyar kai yanzu ni duk ran da ɗana ya faɗa mun haka ma ba sai kuma da Allah ya ba ma wallahi a gabana dai wallahi wani ya ce mun alakar giwa ya daga ce mu mutu mu sha nama wala wala ku sha nama ba billahi lazi ba su sha nama ba sai dai tsautsayi aka samu kawai na mutu kuji atan kawai kudin yana akawun ina hike nan wallahi ba su sha nama ba Allah to rayuwar ba kana gani mai da take kada shi kai duk ba wani abu kowa wala kar ka sawa kanka karaya wai dan ba ka da shi nema wallahi babu wani wanda aka haife shi da kuɗi kowa ka ga ya zo nema ne a kowane ake mutuwan a bar musu ma wallahi ta kare ga sanan kuma za a gani shekara ɗaya biyu uku sai ga kawai ana taka ana taka maka kuma dama arzikin na wancan ne ya tafi da arzikin sa da haka ka yi wallahi kokari ka yi iya kokarin ka wallahi ka yi amfani da damar ka yi amfani da damar ka yi kokari ka yi kokari ka yi wa kanka wallahi ba ma sai an maka ba kai ka yi wa kanka sai ka tafi shikenan don haka wallahi muna gab lokaci ya taho lokaci ya taho ne yin alkhairai wallahi mu dage mazage wallahi kai iya kokarin ka kada ka rena wallahi kamar in fiya wuta eh zaka iya bara wallahi ka bayar Allah ya sani ay wallazina yalmizuna mudawwina min almu'minina fi sadaqati wallazina la yajiduna illa juhdahu haka nan lokacin da aka zo aka baje da duma a majalisar manzon Allah ana wannan ya saka nasa wannan ya saka nasa sai munafukai suna gefe su kaga wani naira biyar ya saka kaga wani dan gori ma dubu goma ya zuba to Allah ya ce wallazina la yajiduna illa juhudan kowa zai bare bayar gwargwadon juhuda da karfin ka kawai kar ka yadda ka ce wai eh kai abin da wani ba za ka a'a inna dinu la yusra addini sauƙi ne da shi in ka tsananta ya zama tsanani a gare ka kowa da ka gani ya iya abin da zai iya ba wai dan wani yayi kaza sai na ba a kai gurgurdan samun ka wallahi gurgurdan karfin ka amma kada ka yarda ne abin ya wuce baka ci riba wallahi karka yarda mutuka kana da shi wallahi karka yarda wannan abin ya wuce wallahi baka yi amfani da damar ka kai iya abin da zaka iya wallahi kai kokari kai kokari ka ribaci wannan gara basar mutuka Allah ya kaddara rayuwar mu ta kai azumi don ba dole ne ma mu kai azumi amma dai a harjashe muna ganin ya gabato kuma muna sa zuciyan Allah subhanahu wataala ya kai rayuwar mu wannan lokaci din to duk wanda Allah ya kai rayuwarsa wallahi ya dage ya iya kokarin sa yana yi kuma da dukiyarsa kuma yana yi da kansa mun san mutane da ake raye dare kai da daddare kai da rana kai duk abubuwan da zaka iya na alkhairi wata ne da yake cike da alkhairi don haka ya yan uwa mu dage a cikin addinin musulunci mu yi kokari a cikin wannan addini namu karkace in dai har kana da dubu ɗaya ba za ka iya fidda ɗari ko ɗari biyu ba Allah an kasa miliyan ma ba za ka iya fitarwa wannan abin kawai a ranka ne kawai kowa da ka gani duk kuɗinsa cirewa ɗin yana da zafi to amma daurewa ake a cire domin me saboda yanzu ka ji wuya gaba kuma me ka ji daɗi in yanzu ka ji daɗi kuma gaba ka ji wahala me wannan yan rayuwar duniya kwana nawa ake a riga ta riga ta wuce to don haka lallai mu sani cewa kuma azumi yana da ladduba da dama lalle ana son me yin azumi wanda yake yin azumi ya nisanci abubuwa da dama idan azumi ya zo ana so ka kame bakinka ne ba kawai kama baki daga barin ci da barin sha ba a'a akwai zantukan da layi ɗaku ba su dace ba in ga irin yadda ake cewa cin naman mutane munafurci haɗa wani da wani manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa idan watan Ramadan ya tsaya dukkanin wasu al'amura da ake na zurbai Allah yana gafarta masu sai dai mutane biyu su ne waɗanda suke gaba da juna har sai sun sulhunta ko Allah ya aiko mala'iku a musu gafara Allah ba za a gafarta musu ba sai sun sasunta da juna don haka ba a gaba kai haƙuri ko an maka yafi don haka ne kuke ganin cewa duk al'amuran addini duk abin da ya shafi addini in dai za a yi shi aiki ne da za a yi lai sai kage Allah yana kafa sharaɗin cewa ayi hakuri ayi hakuri ayi hakuri saboda hakuri shi komai wahala a cikin addini kuma ko da aikin maka ka tafi duk aikin da ka tafi ne na ibada ne wallahi sai kayi hakuri sai da naka mataran masallacin nan ko yanzu na haka wazo a ce da a fita daga masallacin nan dole sai wani ya dan taka ka ko ya buge ka ko ya haka sai an yi hakuri ce kai wanne ba za a buge kamar aka tada hayaniya kaga zaman lafiya babu a wurin na haka wani sai ka taka shi ma wallahi sai ya maka sannu ma ce a ba shi ba ma ta yake kawai so yake kai ma karka ji wani abu kawai salamun salamun kawai ku da bayyana aminci kai ma kana aminci tara jijiyar waya ba wani abu ne wanda ya dace ba rayuwar nawa take ina take ya yan uwa lalle mu sani cewa a je a zauna a tasha a ta zagin mutane a ta abu a kai da kake azumi ibada kake kana ambaton Allah ne kana tunanin da ka haɗu da Allah subhanahu wataala kana nazarin haɗuwarka da Allah subhanahu wataala amma zancen zagin waɗansu a ba naka bane la'ili la'ili bai dace ba kai ibada kake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kana azumi mutum ya takale ka da fituna ma sai ka ce masa inni sa'i ni azumi nake ni azumi nake ba na faɗa haka manzon Allah ya ce hadisi ne ingantacce to dan haka lalle mun sani cewa akwai wahala kana jin kishirwa kana jin yunwa kana ga daga an kokale ga dama sama zaka to kai hakuri dan uwa kai hakuri ba lokaci ne da ake ci ake sha balan na mace dan zuba ruwan sanyi ko zaka dan zuciyar ta sanyi ka zauna to kai hakuri idan kana tsaye ne to zauna haka manzo Allah ya ce idan mutum yana hayaniya yana tsaye ya zauna idan yana zaune ne sai ya kwanta haka manzo Allah ya ce haka ya ku yan uwa a cikin addinin musulunci lalle mu ɗauki cewa darasi akan wannan ibada da za ta zo mana ibada wata ke mai girma ibada ta azumi ya zamanto cewa darasin da za mu ɗauka shine da gyaran zuciya da gyaran ayyuka da dukkanin wasu al'amura na addini lallai yana da kyau da mun tsarkake su mun yi su ne domin Allah kuma mun yi haƙuri don Allah subhanahu ta'ala yana gaya mana sharaɗi na cin nasara to sai an yi haƙuri kaga ko da duk inda ka samu ana magana akan jihadi zaka ji Allah yana cewa a yi haƙuri don Allah yake gaya wa sahabai yake cewa bala su saurara in tasbihu in har sun yi hakuri watattako sun tsoron Allah to za su ci nasara Allah zai agaje su Allah zai taimake su amma idan baka yi hakuri ba duk wani abu da ka sani cewa idan baka yi hakuri ba to ko za ka ci nasara ba irin nasarar da kake so wallahi wallahi ba za ka samu irin nasarar da kake so dai in dai baka yi hakuri wallahi ba za ka samu lalle ƴaƴan uwa mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mu gyara ayyukanmu mu inganta ayyukanmu mu sani cewa mu kan masu haɗuwa da Allah subhanahu wata'ala ne inda kake so ka haɗu da Allah subhanahu wata'ala wajibi ne a gare ka lalle ka dage da yin ayyuka ayyuka na alkhairi don Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana akwai rana da take zuwa yau malayan ko malin wala banun illa man atallaha bi qalbin salim Allah ya ce ranar da za a haɗu a gabansa ‘ya'yanka da dukiyarka da iyayenka da komai ba za su amfana maka komai wala sai wani je gurin Allah da lafiyar zuciya malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da lafiyar zuciya shine wanda ya je da ayyuka waɗanda suke masu kyau ayyuka waɗanda babu zalunci mun sani mutum idan ya ebi dukiya ta zalunci ya aiki na alkhairi ko aiki na addini ne ta masu Allah ya ce ba a so su malamai suka ce ana so da a karɓo wannan ayyuka to duk in ka in ka tattara abun duka mafitar dai guda ɗaya ce da ba a so ɗin da ana so da duka ɗaya ne shine me mutane za a biya da wannan aiki da kai na lada na lada to kuma da baka yi ba da kai kaga duka ba su da amfani da haka ya yan uwa ka nemi dukiyar ka ta halak dukiyar da kai ka neme ta lalle kai aikin alkhairi ne ta Allah subhanahu wataala ya datar da mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نقوم إلى الصلاة